أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يجادلوك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha ɗaya ga wata na ramadan hijira shekara 446 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a karatunmu na ƙarshe mun hara mun kawo ƙarshen so ta abasa insha Allah yau za mu tashi so ta takawir ta takawir insha Allah mu tashi kayan nan tambayar da na samu ita ce wani ne yake tambaya ya ɗauki kuɗin maraya misali miliyan guda yana juyawa shin wannan juyawa dai za su raba da maraya da warko dai ya zamanto waliyin da kudin suke hannun shi shi zai wannan magana da kai akan cewa aro aka baka ka ajiya aka baka ko kuwa kasuwa za a yi ɗan aka tabbatar da kasuwa za a yi kenan shi ne zai a magana raba riba tsakanin maraya da kai mai juyawa bayan mara yanzu ma ya halitta a shar'ance maka kudi aka ta kai kari din dabara sharaba ta hada maka ba mutum kudi a ya juya abinda aka samu a raba kuma rabawar babu ka'ida yadda kuka amince imma ce kai rabi ni rabi ko kai daya cikin uku ni biyu cikin uku duk kai daya da aka amince amma a kan riba wallahi ba ne me bambanci wannan da banki ita ta banki bambancin su ita banki ba ta asara kuma za ta kayyade maka za ka ba ta fara ita kuma wannan ba a kayyadewa sai abin da aka samu na riba kuma aka yi asara riba da gama kai ba ce karama an ka ba mutum kudi juya in miliyan noce in aka amsa misali ya wani abu wanda ba laifi shi bane ba ko gobara ko tacewa to baka ce ya kada abin ba shi shi ne ba wancan da banki amma a ya halitta a raba riba kuma riba ba ta ji haka za a sati a kuma sai zan baka cika goma ki sati ga wani cika guda wanda ma kuɗi da ruwa ne wani ya baka cika goma abin da muka samu riba maraba wani ba laifi bane ba ta ci amma an ɗauka kai kai wakili da ka ɗauka ka je kana juye-juye aka sace kaga nan ba kasuwa bace ba kaga za ka rama kuɗin da ne ilanan abin da ke kullum na bada manyan amfani ga maraya in dai ana son wannan maraya don da yawa a sa jarabawa a doki duke maraya su ci hanya mai sauki za su mai adalci maraya a saya mai gida ko kare saboda kaga in kare nema ko da duk ba iya gina shi iya girma wannan karen sai gina kan shi sai aka ce rabi a gina mai rabi kuma mai kici da hanya da girma ya ina ne ya ta kasa ta kasa kamar zina da kudin da baka wazo a kasa kenan wannan wannan yaron da aka baiwa zan aje mai kare wallahi tabbas ka yayi girma wannan karan zai daraja sama da daga mali ko ko a ce gida in zai ce gida iya su kudin haya iya wannan dan bukatar shi kuma ya girma su gidan shi amma a juya kudin maraya gaskiya ba da da yawa a ce ya zarba wata ba sai tana maganar mijin da zai suka yi bada suka shiga suka yi matsala tana gida sai aiko mata takarda ya an kawo takarda ta harji to shin za ta kare idda al'ada da wannan jinin ya cikin da sai ba cikin da sai shi da farko dai inda ya sani haramun ne a ciki cikin jini amma haka ya sakin sakin yayi saki ya yi tabbas amma haramun ne amma idan an yi saki cikin jinin wannan jinin bai ciki da sai ya wani sabu da zuwa za a yi sai da shi wannan shi ne wannan jinin bai ciki da sai amma in takarda ce sai a jibar da cikinta yana yi wa ita ce bai kawo mata bai a ran nan ke in haka jibar takardar ta a baya take an yi ta da kwanaki ko kwana ka yi kawai jini sai wani jirgin ya ciki da sai yana ajibu da cikin takardar da aka yi shi na farko sai cewa ahadu suna ba sa addu'a bayan sallah lali ga ruwaya tsakanin shi ruwaya ta hadisi da ayat alkur'ani cewa ga sunna karara ƙur'ani da hadisi kun ba sa yi me hadisin da yake kawowa man amma qauman fa khasana musabid wa dunu fa kada khana ga fa idan faraka fansat wa idan rabbika farka shi wannan hadisi iya cewa wanda ya wa mutane limanci ya kebance kanci da addu'a bai wa mamu bisa mamu a cikin bari hayanci ita kawai aya tana cewa an kare sallah a tabbata a yi kwadewar da Allah kaga da aya ta hadisi to wannan inda abu ne tabbatacce za a kawo mu'arada ga ahli sunna to farko dai wannan ruwaya tana cikin da ifa na na albani na abi dawud sunna abi dawud da bisna bai inganta ba ita kuma wannan aya sai da faraka ta fansar wala ya baka farka ta ce ko in ka kare kamar da ma addu'a ce ka tauga addu'a ta ka fi za ka kasan fasiru ba haka ka ce gudun sun kare gudun ku ya addu'a ka ce ka ga ayar daban abin da cikin fasara daban na je wannan ruwaya mun ɗauka ta inganta don mu san sosai inganci ba da san magana inganci to ai ta yi wanda ya wa mutane limanci ya keɓance kanci da addu'a bisa a ciki ba na magana ta cikin liman addu'a ba san ɗan uwa bugari ahalin suna abin suke magana kuma ba a suna ba a ba magana da ta ahalin suna don ɗaukar suke abu ne kamar daga wajen ahalin suna ne suka ce ba a da ba sana lamarin ba haka ne ita dai wani ayat da ta kawo ayat da alƙurari ba ka fakar wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ala fakar wani aya inda har tana niyyar tsaya ne za a jin addu'a annabi ya kwatar ta yayi kowa ke da ba mai kama ruwa ya ko mai rauni annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah iya juyowa ko karanta kaza kawa kaza kaza ba da kama ruwa ko mai rauni ko mai rauni ba ko da ido bayan haka wanda nan ana mahiya hujja da littafai na malikiya kamar irin su risala ko sharinta na samar da ni haka na tawafi da wani kana malamai na malikiya mutum ya karanta babu imama karshen babu imama da suke magana da salamun imam fadasari yawa ya kare mai fadasari ta kai juya ma ya tashi barun ne abin da ke karantarwa ilimin salamun salama ya kare ya tashi barun da wurin ba alkashin wannan musamman da ya kawo asar na umar na malik rahimu allah da warko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam in kare sallama sallah bakin da karuwa cikin musallama ina muku magana mun zai matke da samar da ne sai risala ya ce bayan ya kawo wannan magana ta limai ya ta tala tashi ibar wurin sai ya kawo magana a nan sallar bayan sallar sallar yake sai manzo Allah bai zama a wurin da yake sallah bayan sallama illa gurbadan da zaka ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yace wannan wannan da annabi ke zaman da yake gurin ba sai annabi bai jaba sallah wannan da zai masa tiya na biyu ka Umar bin Khattab radiyallahu anhu wani ya isu Umar ya ma Umar tambaya limami na iya neman a bashi uzurin jagorancin jami'in addu'a ba sallah kuma yace la la la kada shiga tsakanin bayi da kabar kowa da kuma da hannun kaga da kuma inda har ana yi ya wata mutum ka da mun ba a yi ya so ya kawo kuma da ce ba a yi ka gane ku a nan ya kawo shi mun da ya kuma dani ya kawo magana imam malik ma ya karanta jami'in addu'a ba sallah imam malik kuma anan ina magana an suna koyar da sai annabi ce da sahabbai da sama da bayan wannan ka dauki a tsohon kidiwa ne kashe wani makashe wani babu ya ce je ka da dele ya ce kun gane jefin addu'a bayan sallah duk da bid'a ce amma ta zama sunna a wajen mutanen afirka Allah ka ce suna alfa kidiwa ne kadi ba ga mutum ta yi sallah ce a wajen afirka mutanen afirka ina an yi ba na wajen amma sunna babu ta sunna bid'a ce kaji na su zai kuma ce suna kuma shi jina da suna a kun bai suka umar kuka soka da yana maliki kuka soka da maliki ce ba yi su kuka soka ba mu ba haka ga dan fulmiyo shi ma ce ba yi bida shi kaga ma lamar addu'a ba san da ba hana addu'a ba jerin addu'a ake magana kun sai hana addu'a dan ma kullun bid'a tana yake sunna kaga yanzu anan abinda wannan bid'a ta yaka babbar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallama ya karantar da al'umma azkar masu muhimmanci masu yawan gaske irin su tasbihi 33 tahmidi 33 takbir 33 ari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir Allah ne bai shi an zauna addu'a za ka san kalmar zulmi kusan dai cikin kowace jirfarka za ka samu kalabarka ga irin sunan kuma awzat kulul la ma ku ba sallah asuba da kullu zuku dole a babar kai ba ga shi irin addu'a da annabi ya ce mu'az ke cewa annabi ya ce ya sunna akwai ma addu'a da zan yi annabi ya ce ma mu'az zan ga mata addu'a kada shi ka bata bayan dukkan sallah kada bata sallah اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دون ادوين ذا سنه da addu'o'in za ta kursi da addu'o'i masu yawa masu farala to kaga na annabin da yace kai sun hana kai na liman da ke kira kuma da lokacin da mai yawa ya hana kana annabin kuma ka bid'a shi ne hadarin bid'a kullu shi hadarin bid'a shine rodo sunna da sunna kai dai da sunna ka samu da kuma san da bukata wannan shine in kuma har bukata ake kana da bukata akwai du'a da zai du'a haja ba da du'a ibada addu'a in kana kuma ta bukata ne a wajen Allah subhanahu wataala Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akara ma kun aure malaiku sai annabi sallallahu alaihi cewa inda ba ku ta ubangiji cikin sujjada wata ruwa ke cewa fa amma rukuku fa azimu fi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'ai fa qablu an tujaba lakum annabi sallallahu alaihi cewa bawa lokacin da kusa ubangiji cikin sujjada ta ruwa ke cewa a rukuki ku girma ku ta tasbihi a sujjada ku kabu wurin ka bukatun a sujjada wuri ne wanda bawa tantanta an sani addu'a ga dubru salawat bayan sai ya kama da salati in wa dukka romo da fadada na sunna mai daɗi ba wahala amma wannan bida a cikin addu'a ta rushe su Allah raba mu da bida Allah tabbatar ma kan sunna kina magana ba ta sunna ba ce ba ta annabi sai da sahabbai da sai imam malik su suka hana malik ya karanta ba a yi amma tafiya sun kun gargajiya ce
bismillahir rahmanir rahim إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا الشمس كورت كهنا ruwa ta tabbata tafsirin turmuzi haka sai jami'in sagir annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an yanzuru ila yawmil qiyamati ka annahu ra'a ayn falyaqra idza shams kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u shaqqat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai su wanda yake faranta mai rai ya ga kalli kiyama kamar a gaban shi kamar ana kiyama ta tashi a gabanka ce ka karanta wa'annan surori wannan sura ta farko a cikin su da shamsu kuwirat da sama fatara da sama ta zo surori ita kiyama ce kamar ga ta ana ya gaban kai labari ne tabbas haka zai wakana a wannan babbar rana nan sai fara da ana gaya maka kenan hadarin wannan wuni yanda dole sistem zai rikice ya lalace gaba daya abin ya shafi komi ya shafi sama ya shafi kasa a fara cewa idan shamsu kubira idan rana aka kisife ta ma'ana zama lullubewa aka tafiye da haske rana haske rana ta yi tsiri mai rana ta ƙare ta yi tsiri mai haske babu wai zan nuji mu kadarar su ma turmamu sun gurbace babu haske duk su sauke ya lalace gaba su sauke na turmamu ya lalace na rana ya lalace wai da jibalu su wira lokacin da duwatsu aka tsoki aka tsoki aka tumfuke su su koma kamar iska cikin kamar girgije cikin hadin cikin sama wai da isharu kutilan idan aka bar na al-ishar ana nihin mai tsada mai kimar daraja a wata alarabawa taguwa mai cikin wata goma da ya aiwa kura misali ne irin wani kira aka bari dukiya da ake ji kowa ta kan shi ke dukiya da aka bari dukiya ana magana kiyama dukiya ta ne yawa ko anan idan ya ta wuya ko baka idan ban dukiya wani ina tsayin da sanya wani bawan Allah ne mai hali ne bai lafiya sai wani mai kudi dan abokin kasuwa sai ya je gidan shi tare da injiya da miliyon shida sai miliyon ya binci bashi da ya je dan uwan mutumin iya ya yi shi ya kwanci kan gado sai ce ga wani kudi na alhaji Allah ajiye mishi miliyon shida ce yake mina sai iya ji da ya juya ya ce ne ka gurbe mina da kashi mina da kashi ta kaga su magana kudin shiga magana kudin suna na kudin ne a kaga magana kudi Allah faɗa mara wani cikin sai ya je wani abu sai mai gwamnati aka yi wurga da kudin yi wurga da kudin ta da magana kudin ya zama ya zama shi abin ya zai sadar ranka jama'a barkuna ba mu gani kudin su la talabi a kiyar da kuma kuma da yana barkuna ya zama wannan bin shi wannan shi ba ba ba wurin kudi bane in da dadi ne yace kenan idan aka rubuta wannan dabbobi wa idal wuhush ushara idan aka tado da dabbobi mun karanta cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala zai taro mutane zai taro dabbobi don yin kisasi za a warar dabbobi to kana gaba ta kusa gaba sa wa idza al biharu sujirat wa idza al biharu sujirat wa idza an nufusu zuwijat wa idza al mawdatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza al biharu sujirat idan teku wannan ruwa abin ni'ima abin rayuwa tekun alatin za ta koma wuta yanzu magana ruwa ya koma wuta allah sani barkakin mine ne sai wani kuna ga barkan a cikin teku kuma gari tekun ce amma ta koma ruwan wuta wani yake bikin cikin teku don alƙawar allah ce tekun gaba daya za ta koma ruwan wuta ko ba ya cikin shi ba ya ce wa'idan nufusu zuwijen idan rayuka nan tafsirin cewa aka gama kowace rai da gangan cikinta ko ku a'a cewa Allah zai hada kowa da abokin birnin shi kowa da abokin birnin shi za a kasa kowa mazinata gurginsa daban ɗan giya daban ɗan liwaɗi daban makata kowace gurub gurub aka allaka wani sun abu kyama tabbas ko na kushi ba wani ba haka ba kowane za a yi za a gama kowa da abokin murmushi ya ce wa'izala ma'uda ta su'ilar idan aka tambayi mai al'ma'uda a kota al'ada a jahiliya da mazala ya suko a cikin mutanen shi buɗe shawa na kyamar aihuwar diyamata wai za mu ci arin bin musa tara wajen musuwa da mokazin ya tara mana karfi mabushi da biyu halin ta ce idan aka musu albishir aiwa ya mace zai zama cikin damuwa da bakin ciki wani abin kuma ya same shi abin bakin ciki to wanda ya sa sukan ɗauki ya mace yarinya a wani zaman ta hau wani zaman tana karama ma a je a kashe ta a rada mi abin ne a shi abin da ya fara kasancewa cikin rayuwar abin da wasu gaba suke tana abin da ya wakana na abin tausayi da takaici za ka je da yarinya da uba da iya rage har wayo tana karin yin baba tana shawa shi babanta ba ta mashi kakashi ta zai alaƙi ne wajen riya haka sai da da ranta ba abin da ta kuma mashi gwanda kashi ta to idan irin wannan yarinya aka mata tambaya bi ayi zabi mutila akan da kashi na yin wata tambaya ta fata ya tabbata ruwa ya tabbata ta da sallallahu alaihi wasallam ba wanda yarinya ba yana cewa duk hilin kiyama dan Allah ya tozartar da mai kisa Allah ya adalci duk hilin kiyama Allah zai gama bawon da ya kashe wani akan zalunci manzara sallallahu alaihi yace zai zo jinin shi iya zuba lokacin da kashe shi zai jamke ka hilin kiyama ba ku rabuwa Allah da nan zai ce ya rab sal hada fi ma qatalani Allah ka tambaye ba wannan akan me kashe ni me za ka ce to shi ba aka aka tambaye ka me da ya gashi da akwai amsa wannan da a tsara kuma ta taka ta da ma hankali ne kuma sai ta zama ta tambaye me take yi akan me kake da na akwai bakin ciki kwarai da damuwa dole bayan wani abu ne zai wakana a wurin kiyama yace wa idza suhufu nushirat wa idza as-suhuf nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahim su'irat wa idza al-jannatu uzlifat علمت نفس ما أحضرت
wa'izar suhufu nushara idan aka bude takardu don kowa wa kullu insan alazlam alazlam ka'ido fi ulidi na hujjar rufi a cikin da irka mashura kowa za ka hutu da dosanka a ratai da kai duk abin da ka aikata za ka ji wani shi za a yi ce duk garin da kai a kai a duniya inda can da ba wayewa kana ga wani aiki da takardun sun yawa a kulla ma mutum a wuya an da kasar kire iya sabe ko iya sabe ya ci tsayi wani takardu gaba ɗaya da rubutu ya fashi a cikin kire a hannu a haka ya saka duki shi duk abin da ta wuce cikin aikin gaba ɗaya ya ci tsayi wani ɗakin da mutum ɗaya kan ɗaya har sama amma iya sabe guda da zai duki su ko kuwa faɗa adam ne ka ga mai muwa wani kuma allah ne ke baka labari za ka je da kiran iya gaban ka a wuya kowa da ka je a wuya na Allah na musamman Allah ce ba kullum za a zama da ƙara fi wuce kowa zai zo a zama ƙara fi wuce fi wuce da a wuyan shi ka zoce a wuyan ka za ka zo ka rasa da abin da ka aikata da ke ya ce wa idan sama a kushta idan ita kuma sama aka yaye ko aka kware yadda ake talewa ta dabba يلا كتير ويوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فعلنا التي التي أو أرانا قيامة نطوي السماء كطي سجل الكتب كطي سجل الكتب التي أرانا قيامة زام نأتي سماء كطي سجل الكتب يلا كسب أنا نتكر ذاك علوي تجيل ما سمع كتاب الله كتاب ke kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'ada alaina inna kunna fa'ilin na kaunin Allah ne zai yi komi sabo kun kamar da aka yi saman kanta an tare ta an nabe ta dole yan uwa ko wani abu da shi a cikin annabi ke cewa me yasa ka liki yama gaban shi ko da sunan ayoyin da haka kiyama take tabbas kamar abu ne a gaban ka tabbas yace wa idal jahimu sudirat idan ita kun wuta ta huru da kyau ta huru kurin jira take kurin ta kona a lokaci guda ku daji a wannan rana wa idan jannatu uzlif ita kuma aljanna ta zo kusa للمتقين غير بعيد هذا ما توعد لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Allah ce za a zo kusa aljanna ko dogon tahiya mai bakashan wahala da shi kayan gaji kusa take da mutaki aljanna kusa take da rabi ba wahala wajen tahiya zai wajen shiga alimat nafsu ma ahad ko wata rai za ta san duk abin da ta aikata gashi na a gabanta Allah ce yau mutu da kullum nafsin ma amalin khairin mudara وما عملت المسلمين تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهتكم لا نفسه ولا رفض بالعباد ألا ترانتا تجد كل نفس ما عملت قوة ريت ذات سماء بنت أكتا مدرا قاشنا أغبانك دعب قاشنا أغبانك ممونا ني قوم جني وتروايا وخالك مسلم يكاو نفس الله سمك يتوى وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار القوي فتقنا عليه بشكل تمام لو تجدوا ولو ذكر الطيب هذا معنى رواية وقال كان مسلم كان رواية أنا صلى الله عليه وسلم كيتوا mutane babu daya kowa ya cikin ku mutane sai Allah ubangiji shi Allah sai ya kebance bawa ya yi wata magana da shi kai tsaye ya annabi ce babu dan an tarfarci ba mai tarjama daga kai sai Allah kadai na'am Allah zai magana da kowane ba wannan da kowane bawa Allah zai wani magana kai tsaye shi can da aka cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa tsoron wannan sai wace da imani dan ka shirya dan uwa tabbata ka zai wakala ka shirya mu shirya wannan alƙawarin Allah ne kowa he ya tsaya ba da ba da kai ya Allah kun babu da an babu maka tarjama to zama da Allah tarjama ne ka ji ka ba tarjama daga kai ya Allah kai tsaye kun annan salatar nake cewa mutum zai diba dama babu komi abin da ya kan na'am kuma ba karna ka diba hagu shi ma abin aikin ka ne ka diba gaban alaƙa ka diba gaban babu komi da wurin tana jira ki wannan tsayuwa ta ce mai imani zai kokarin ko hattara ta a wani hali zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa shi ne kowa wannan kowa sun kai shi na'am kowa su abin da yake ba mai gama abin da yake mu ne ɗan kalin da na dudu amma kowa ya san alaƙa shi da Allah wannan kira ne mutum ya san wata tsayuwa a wani hali zai tsaya ga Allah sau a wani hali ba wani makaya mai gama komi kai kwasa da kanka da kanka ya ce alimatu nafsun ma habata kowace rai ta san abin da ta zo da shi a gabanta na aikin da ta gobe kiyama gaban Allah ya Allah ta yi
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wasu nau'in taurari fala uqsim bil kulmas ya rantsa la ba ta koriya bace ba tabbatarwa ce cewa Allah ya rantsuwa al kulmas taurari wanda suke labewa wanda za su bayyana kuma su labe su bace al jawadul kulnas akwai masu tahiya suna tahiya kuma suna bacewa dindin nau'in tauraru ne walle ne da asa'as da dare lokacin da ya duhu dare ya tafi da tsara lokacin shari kenan masu ɓanna wasu bane za ta nafas allah ya rantsuwa da asuba lokacin da garin allah ya waye gari mana sahiya ta yi da za ta nafas ɗan uwa lamarin asuba ko alfijir abin da fata musulmi ya san alfijir alfijir haske ne da yake bayyana ƙarshen dare wanda yake bambanta dare da rana dare da ya waye dare ne wanda haske ne babu duhu a cikin shi larawa da kuma samun misali a cikin falin da subar asa buga ga wani abu wanda yake kira na hili ya ce kamar ke kawar asuba kina ko duhu a kanka man zai ruka asuba wani abu ne wani ana lekawa ka leka ta wuce ba da asuba ba ta ba ta leka asuba inda alfijir ce ba ta bukata leka in dai kana cikin duhun dare kana cikin dare a wuri daga ta yi kun daga cikin tana kama ko'ina ba ka tsaye da zama na lagos ba ta bace ba ba ko can kaji ba ce tana na biya tana fadar kaji akwai kaji fadar kaji wani ta ce ke bayyana can sama can kasa a kimila bai bayyana bai kama ko'ina wanda da yawan su suke ɗauka suna sallah asuba fadar salif tana kama haskar ta gaba daya wanda ka ta samun nabi na al'alabi da salim cewa haske shi iya bugun katangu da suke titi a cikin alfiyar haske ne kawai wata ruwa da kuma ke cewa kun wata ruwa ta karo umar ahmad wata ruwa ce to tuku shi kuka wannan jan jan haske da lafa ba kuma suke cewa rana ce akwai jan rana daban akwai wani lokaci a ta kan yi bayyana iri akwai wani lokaci za ka wani ja kuma ba na rana ba ne ba wani lokaci haske ya kaɗu wani lokaci kusa matsala da wannan wani uwa cikin masu wa'azi a kan ɗaukar alfijir ta wannan kalanda ta najeriya mun zama ana suna tarke bikin abin asuba an yi sallah wata rana ya ce kudi ba ga wannan jan kun ga hajjiya fito ya kama an yi jinkirin asuba hajjiya fito wannan jan ba ja bane ba na rana ja ne na alfijir na hakika ta ce amma ku tsaya mu tsaya mu yi minti goma kalon shi sai an jima sai bace ta ce minti ishirin kaga wancan shi kuma daban daban daban ne alfijir tana hutawa ta haske ta bayyana a takaice da yawa alfijir haske ne mai bayyana kuran shi ne tsaye da su da yin sallah ta asuba ka ayyuka cikin duhun gari Allah ya rantsuwa ne da asuba lokacin da gari ya waye wannan rantsuwa da Allah ya yi guda hudu ga jawabin rantsuwa ta ya rantsuwa da kan wani abu rantsuwa ne kan wani abu ko za ka mutu ya rantsuwa don za a tabbatar da gaskiya na ba za mu shi Allah da gaskiya ba mu kasa amma dai Allah ya haka ne don farkin da shi sai muhimmanci abun bayan wannan rantsuwa da wani tauraru da dare lokacin da ya tsala da ya bada baya da asuba lokacin ta waye sai ta innahu إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نعم إنه لقول رسول كريم shi wani alkur'ani magana ce wayi ne da ya zo daga wajen wani manzo mai karamci na manzo jibril da shi zai alkur'ani eh manzo mai karamci di kuwatin mai karhi inda dil arshi maki shi wannan manzo mai kima ne mai daraja ne a wajen Allah mai al'arshi jibril ke mai ƙarfi ne kenan wani bai iya zama ya amshe sakon da ya zo da shi ba zai magana aljani ya amshe ko mai trumpan shi mai ƙarfi ne a wajen kuma mai al'arshi mai matsayi ne muke mutsa'in sama amin kuma shi jibril mai sama na hunan ko na ne shi jibril a can sama a can ma ana mai da a iya bar urdu shi ma shi ma wakili ne a can ma eh can ma ana mai da'a malakuta mai da'a kuma amini kuma amintacce ne jibril shi ne yanzu da wani alkur'ani ga nan sallallahu alaihi wasallam yace wa masahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin وما هو بقول شيطان رجيم
Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun shi abokin Allah ya ce annabi sahibukum daga nan fatan tare sun san shi tare yake da su ba wani bako bane ba a cikin su a ranar salatar ba a cikin wani shawa sananne ne amana da sunan amin ba wani abu na shi da yake koyi wani tarihi ko wani halin ciki koyi da kowa kamata aboki da aboki kira wannan aboki na kuwa ba mahaukaci ba ne lokacin ma magana maza Allah ba magana hauka duk mai ke sama hauka ba ne ba akwai jimat daya cikin bakan annabi sallallahu salama na kurciya ta suka wasa annabi sallallahu alaihi jimat sai ji labari ana ce ai wannan abokin naka a makka ya haukace muhammad ya haukace suka ki sun shaye shi shi ba ka san da mara da lokacin ya zan boka iya duk bai abokanci iya ake da ɗaiɗai da yankunci shi ne ya ce ya yi kulla gari ya taho gari ya zo maka yake na mutsawon abu bi zai sami annan sallar salama ce ya muhammadu wani labari ya sami ce ma a shekaru da ce iskoki sun shaye ka ya ce to ni allah ya ban wata dama ina maganin iskoki na ka wani iri ne iskokin amma ka maganin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi duk arja da shi to sai fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sai zuwa kashi dai wanda mukaddama ba musu gabar eh nafi ya wannan mukaddama ya kare ta ta ta ta ta kace inda mai zamu mai zamu ina mai mai ta ji annabi sake mukaddama inna alhamdulillah yayi yace kai kai kai kai muhammad to wallahi naji maganar bokaye da matsayi da matsawa wannan kalmomi naka sun kai gaya wajen kyawu ci ba magana hauka tare kai muhammadu wanda ma ne sai musulun ta a ba magana da gaji a san ba hauka ba ne ba magana hauka ba magana hauka sai ce mata hauka na aboki na ku ba ma ku ci ba ne muhammadu ba ma ku ci ba ne ba ya kuri na hauka ya ce wala kadara hau bi uskil mubin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril a litta shi ta mala'ika a sama ya bude mishi an ce huki da shida ya taka sarrafa gaba daya ya taka kuma mulan gaba daya saka gaba daya saka ba ko'ina bude ya gaba daya dai shi ya ce ya ci karfe sama gaba ɗaya ganin komi ɓarin su bara kun jibril ne kun zama jibril amma haka ya zo da ta tuba daban da suke ganin shi kaza kaza ba shi ba ya zo ba kowa ganin shi ba hadisin da aka dare jibril na na marawar bin yadda ba zama bai kaman kowa zawaye irin mutane ga ta adi kuma ya sallama sabbin suna kallon shi ko mutum ne suna ke jikin da sabbin wani malaku kashi kowa ganin shi ya zo sallama shi ake ba ƙoli wani ba ƙoli zo sallama ko wani kamar da ya muhammad ga mutum ga mu wani ko da a cikin sa ne ko ai zan waya a cikin su ba wani gani malaika ne malaika ne duk yan wurin ji suke kore wani mutum ne amma suna su suke mamaki su mutanen sabai ta suke abin da muke mamaki shi wannan ya zo a maka garba wanda sun shi ana madina babu wanda sun shi a cikin su a garba su kuma ya zo suka ce cikin bidin sawa kayan shi farare bes babu bab kura sunan bula ruwa sai nan bula a dadan bula ruwa sai dole zo ki fusha fusha ya kura ta gama shi to suka ce wannan bawan Allah fari bes kai gashi ba kura bes gashi a gyare cikin ba kura kuma garin duka ba da shi suna da zama abin da zama abin kado da su bai alama bai alama bai alama ba ku kuma abin mamaki sai suka yi zaka tabbata wa annabi tambaya sai ce annabi gaskiya haka ne sai za a yi mai tambaya ce gaskiya ne yasa abin ku Nun tambayoyin da ya jibril ya kare ba wanda ya gano mala'ika da yadda ya kare kaf ya alkwana ya ce umar ce in mutum da kirawo shi kirawo mutum da mutum kira min shi suna kaji babu shi kasa babu shi kasa babu shi aka ji babu shi ko daya babu shi da su tabbata cewa ba mutum bane ba daga kwana ce to kirawo shi sai ce wannan da ya zo mala'ika jibril ne shi ne ya zo kanta da ku addinin mu kage ya sake kama haka don suna yakan zo akwai jiya cikin sabbin da kyakkyawa zubi ina zama da kamar shi siffar jiya ya zo da suna hira an kasu alasun adina suna hira jiya su ba jiya bane jibir ne kenan suna canza mu da suna canzawa a nan suna sami kenan ya san jibir da haka to amma ya mai wannan siffa ce biyu ya garshi a shirai da iraji da wani lokaci ya garshi gaba daya a buɗe ya buɗe da hulkin shi ɗari shida da girma mala'ika to kenan annabi ya san jibril shine ce wala qadar ahu bi ufqil mubin ya ga ya ga shi mana jibril a shasharin sama wa ma huwa ala al-ghaib bi dalil shi kuma muhammad bai zamanto mai rowar gaibu ba na bai koyi wani abin da aka gami shi shi mana na gaibu bai zamanto mai koyi ba gaibu mai rowa akan abin da aka bai na sako wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan qur'anin ba magana ba ce ta shekani abin jihewa da an ta ce mamakai magana ce daga Allah kai ya ce fa'aina ta zahabu fa'aina ta zahabun in huwa illa zikrun lil'alamin liman sha'a minkum an yastaqim وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأين تذهبون نعقوي درجين متعني كما وي دون بيان ذاكي دون أباكي دلا دلا ina har ina kuke mana ina kuke tafiya ku bada baya ana kiran zuwa gaskiya ina ina zuwa ina za ku tai mana ina kuke tunkara ana kiran ku zuwa ga wannan kira na gaskiya ayyuka ta zabu Allah ta idu illa zikru lil alamin shi wannan alqur'ani ba wani abu ne da banwa a tunatarwa ne eh galgadi ne lil alamin ga dukkan bayan Allah galgadi ne ga duniya gaba daya dan haka ta rike ga mutane liman sha'a minkum an yasdaqin shi daga matsayin shi ku jagora ne galgadi ne wanda ya sau daga cikinku ya kama hanya totar ya ba gaskiya sat babu kwana tare da mu amma lasiri da cewa bai wawa wannan imanin wata baiwa ce ta musamman daga Allah kuma kan da suka tunne da bizulla haka Allah ce maka da suka maka da suka tunne da bizulla kenan ba wannan imanin kana ba ba za ku so yin wani abu bai wakana duk abin da kuka soma baya wakala illa an ya sha Allah rabbul alamin sai abin da Allah ubangijin halittu su shi ke wakala na'am mai wa'azi wa'azi aikin shi shari'a tana hannun Allah na'am karshen wannan sura kenan ya ta binta بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
na'am wannan sura ta biyu kenan da annabi ke cewa mai san ya karanci kiyama ya kallon kiyama kamar a gaban shi bayan sun suka yi sai wannan sura ta fita ya ce idan sama unfata ta raga maka wani abu bala'i babba da zai waka tashin hankali lokacin da sama ta tsaki wa'iza da kawaki bin tasarar lokacin da turmamu suka gurɓace suka sarmar kowa suka ba suka ba marfi dole su sama ɗari duk su tafi ya lalace gaba ɗaya ya lalace in tasara sun sarmayo idan abin ya gurɓace gaba ɗaya wa'in talabi haru fujirar ta yanzu sujar sujirar na kuma fujar fujirar fujirar sujirar can ya zama wuta na fujirar an za a to atlantic pacific wani mai turari ko wani mai rushe a caji gaba da kiyama tekun za su haɗe gaba ɗaya za su haɗe teku guda kura za su gabar jimlin teku yanzu akwai a game daban-daban ne teku iri mediterani atlantic waye mediterani wani maruj a gaba ɗaya tekun kiyaman tashi za ta zama wuta kuma su haɗe wuri guda gaba ɗaya shi ne kujerar babu iyaka waya zai ƙoburu buɗe idan kaburbura aka tono abin da ke cikin kaburbura gaba daya aka tono kila mata duke kiyama ta yake ya ce a wannan hali alimatu nafsu ma qaddamat wa akhar kowace rai za ta san abin da ta gabatar a rayuwarta da abin da ta jinkirtar a baya nan cewa abin da ka yi a rayuwarka ya wuce da abin da ka shuka bayan ka ya biyo baya na yan uwa abin da ne duk wanda ya aikin alkhairi lada da Allah ke rubuta mishi akwai ababe da muke ibarki labari su wannan ababan a ko da kamar da Allah masala yake cewa zama ta gudanar da ta'amulu lamin talaka ko idan mutum ya mutu aiki shi diya yake sai abu ya kawo ladan sari da tona aw ilmin yantafa'u bi aw sadaqa ma ya sadaqa jariya ko eh sadaqa jariya abin da an ka mutu yake binka sadakar jariya sadaka kai wani aikin alheri kuma bayan ka ya ci gaba da wakana makaranta ce ana karatu rijiya ce ana shan ruwa masallaci ne ana aiki da shi tun da abin da ka bari bayan ka ana wannan aiki shi mene ne to kamar kana rai ne kullum ana rubuta wannan abu a mizanin ka bayan kai ka mutu can da farko tashin farko a baka lada abin da kai kuma abin da aka ce aka aka ba ma ana rubuta maka haka kai ne kai ka lalace kai ka ka bude gidan femi gidan mori ko gidan giya ka bude a gari to da na rubuta maka kai an sama naka daban kuma zo na abin da irin su gada su gaba da wannan wani masana'anta ce ta ta gidan ta mori ce ko ta gidan giya ce wani aikin banza dai ka bari iyalanka suka gada to duk abin da aka yi da wani aikin a kullum ya rubuta a dokarka duka duk abin da aka yi a rubuta amma ba abin da ake cewa wani ya mutu ya bar ya bar ya bar masu ilimin mutu ya bar ya sa sa ya bar abin shi bari sa shan giya sa wani ne ku gane idan mutum ya mutu iya mutuwa dukiyar shi ta zama ta wasu ba ta shi mutu don haka iya da idan ya lalace da kudin gado ya ci haiki a yi mata ba ruwan wani shi ta kuma sai ayi wani kafar ɗiyan yanzu ba a gaban ka da shi rubuce wani duk abin da ya ba Allah bai bai rubuta maka zini da kai ya ne ɗan gawar ka koya mishi an ka buɗe gidan biya ya gada kuna wuta kanci ne ya ce amma in dai kuɗi da kafin lahiri sai ɗaya lalace yake aikin banza bayan mutuwar uban shi da kuɗin gado to shi zai shafa ba a rubuta ma wannan uba abinda wannan dayayi da duke shi duk gado ne wasu ma'anin za su ce a a yanzu gaba ɗaya ma an samu cewa eh, me ake cewa an an ajiye duke ba da gado ba da gado mun mutum bai barci ba da gado ba barci ba ha ba Allah Allah ta gari wani wallahi ba ruwan shi duke wannan ko bara ko bara ko bara ko bara ko tashawa ba ruwan mamaci da duke da ya bari ko araba ko araba ko tashawa wallahi ba ruwan shi da da ga mutane ba tashi ba ba magana mamaci dukiya alherin zai ku ne a tsayin kasu alheri baba Allah kai baba na wannan Allah kai baba na kai mai sarka ko amma ka sha giya kai ba na kawo mata labarun baba karshe kuma gado ko araba ko araba ba ruwan mutum da gado da haka ita rigima ce ai kaza kaza a girma gado an ana shi barci abin da ke hana gabaci ba shi ba shi ta harba ta zama lafiya bayan a mutu na salasalam ya tabbatar da cewa duk wanda ya mutu da bashi bai shiga cikin ana mai jinkirin shiga na masa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rai da ayi Allah Allah ya kawo da da farko aka mutum da bashi ba na bai misalla daga baya an haka kawo mutum da bashi Allah sallama sai ce no ne bashi zai biya wata ran an kawo wani sahabi da sallah annabi ya shiga ba ya ce akwai dinari biyar sallah akwai bashi dinari biyu da biya ba ana mai shara bashi kuma sallah ya fi abu kasa da ta shi layi bashi nashi a kai na najiya ino kaji ya ce bashi a kowace najiya shi ne da zai shiga bayan kwana biyu da nazarin abu da yaya a zabiya ya suka mutu ka biya wuce to sai yanzu da ka biya samu hutu sai yanzu da ka biya samu ya samu hutun nahira a kwance kabari kenan bashi ne ya kamata ku yi ƙoƙarin biya wa mamaci ɗan wadda yawa ɗaya suka cikin baki mutum zai mutu yana wa yana da ɗanwa dangi ko abakai ko yanwa masu hali amma ganin iya raye ba su mai komi ba yanzu ya mutu za a zo a gwada isa babban babban gida ne kaga an kawo wani daga dakar wani daga farko daga nemi an ko kuɗi masu yawa wasu zo da katkat masu kuɗi wani shi bada bai Allah da wani raji bada bai wani mutum da kano iya da uwa wasuri sai da sai aka yi wani da mulaka da kan shi za yi buga ya buga ta ce a ɗaya shi zan yi bayani zan ga mutum magana zan ce na mutu in na ce na mutu ko buya kowa sai an taru kuma labari kusa kuna mutu shi ke na aka sa wani ya mutu aka asa da aka dange mutu kayan ajima an taru sai su ce ya ce musu wani ya zo ya su zo su ajima su diya an su shiga su ya su ya su kuma ya ajima duk ɗayan wani da yake shiga kusa mata hali a garin suna na garin ba wani kula da shi an jima ya ci ce wani yanzu ya su ci ba da zuwa ya ci ana ya da kowa su ci kwasu su zo wata asalamu ala ya ce yanzu wani kana nan wani kana nan a garin yana ce ka zo kai yanzu wani ya kai kai da kai ta kasar da kai ko ya kuma da kama ci to da ce zuwa ya ce da mutu ba ko ne da kare da shamu da kuɗi ne kula kai na kan wa mutane haka su yadda da hali to ne yadda ba hali na wata tsoro da kai sai haka samu mutum ya mutu da bashi bashin magani ma ya ce shi in kuma sai baka mishi ba a zo a kawo kuɗi a raba a raba ba daga ambulan ana raba ka kaza kaza ana raba wannan alfahari a wurin a yan ayi yanke yanke shi kenan a tsara ko a kwace shi ba ka suke ba wannan ba wannan ba wannan shiri wannan sakarci shirme ne gaskiya shirme ne ya kamata ku taimaka ma tun da ku taimaka mishi an kuma haya mutum ku taimaka ma iyalan shi sana ku cikin sa'adan kuma daga tsada ayyuka daga sai wallahi na je wajen binne cikin waya ya rasu a wurin mutuwa kuma mutum da ke ba ga ba ga sunna ba sai ke cewa ne Allah cikin wani cewa ma ne kaga mutum sai ga wani mutum mutum a rashin asan shi accident ne yayi ya mutu yace mutuwa wani dake an samu taron mutane mutum mutane kuma to abin abin tausayi yace aka gama kudin wannan kaya guda kullum sai wani ya kawo rawani sai kowa shi ruga a gama da mai kwashi ya kulle kai sai aka zafi su ya da su ya kulle wani kudin aka zafi a nan da kai da ya sai gida ce wani fa'aji wani hajji maha ƙari fa'aji wuce fa'aji kudin ya ce allah mana wani kudin da aka ajiye da aka ƙari a makoki ya sai wasu wani dawa shinkawa sauransu ya ce ce sai musu kare da kuɗi kuma biyu ne wani hara ya ce allah mana da ke abin ya ji mace wallahi a yau da ya mutu wannan yaran an wa wasu aure wasu an biya musu karatu a cikin kudin wannan ya ce wallahi gidaje gida biyu ko kudu ce wanda aka sa da wani kudin ana juyawa ya ce yanzu ana cikin wani kare miliyan biyu ba su da ba Allah ya cikawa Allah da kudin mutuwa gida biyu ko uku aka tsaya shi ma mutum ne amana ya ce kuma ce wallahi a yanzu kare ne a cikin kudin da ya saura ya ce an tsaye miliyan biyu sai da bai Allah ya cikawa da sai wanda aka biya su gaba makurin a kawo a rubuɗe an ce ka abin da ayyamar da mutu ya ce ba saraka suka bada mutane shari ana so a gyara suna mai mutane ruwa yan bida Allah shi da su wani a gyara wurin gyara ne ya kafa kowa ne mutum ya mutu ya bar marayu an bar shi da ita matai ba kowa shi ne kawai ya mutu a wanda kowa ta bar su bayanin da bida bida ce bida ce ba ya kamata a gyara a nema a gyara suka neman kasuka don ka gane Allah sa a gane ne Allah sa a gane kin dai muna magana kan cewa alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat rai ta san abin da ta gabatar wanda ta jinkirta wanda yayi a kowace na ya doka cewa wanda yayi ya san wanda ya san abin da kai ba yanzu ba dai ba wani abu da yake doka dukkan mutum abin da kai a hili yake ya tabbata ya da gaba يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك na'am ya ayyuhal insan alaka kiran jinsi na mutum kai dan adam ma qarraka bi rabbikal karim wai menene adam me ya rudar da kai me ya dauki hankalinka ya tonfanka ya raba ka da ubangijinka alkarim da karamci gare ka na gujin hankali kiran mutum nan akwai butulci kwarai wata dama gare ka me Allah ubangijinka a raba ka da ubangijin mai karamci me ya rudar ka menene kan ba abin da ya kai in ba rushin hankali ba ya rudar da ka raba ka da Allah Allah ubangijin mai karamci ce ma kan raba raba ka gare me ya da adam me ya raba ka me ya rudar da ka raba ka da ubangijinka alkarim kuma mai karamci gare ka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak wanda ubangijin wannan wa shine ya halice ka asali fa adalak mana yawa halitta ka cikakken halitta ya umma halitta kyakkyawa ta dan adam fa adalak ya ga daidai mutum ne halitta ta kyakkyawa abin burgewa ba halitta ta kaza kyakkyawa kaga sai mutum ya sha'awa ya so daru da mutum ya so barewa mai zane sa a gidaje ba dai san kudi kai mutum ya huce abinci kuma ya ya ya mun morewa ya huce abinci yanzu daru su barewa mai ado kaza kaza to zai kada a wuce sai ko ne sai amma a tambaye ba ta Allah yanzu a maka bakin daru ya bi ya maka a maka kwan daru duk da shi ne duk ana magana mutum ba da ana magana mutum an kare ba maka cikin barewa a maka kan barewa za ka Allah ya yi kyakkyawa na abubuwan nima da Allah ya yi cikakken halitta kyakkyawa halitta ubangiji kware ya ma karama ya ma karama ka gode ya ce ke ayi surutun ma sha raka ba kuma shi ubangiji wannan a yanda ya so wa a yanda ya so ya dora ka yanda ya so ne haka ya ce da kyakkyawa da halitta kamata kama Allah kama Allah bijirci ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu shirin gobe insha Allah ya mutu gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته